لعلكم تتقون أياما معدودات
su gadiye ta kai shi wajen hukuma bayan ta dawo daga baya ta cika za ta cika masa lokacin kuma ya shige kaya ya tashi to a alayalin abin da yake akwai na farko shine manzo Allah yanda ya faɗa yace almuslimuna ala shurutihim manzo Allah yace musulmai idan sun yi sharadi sukan tsaya ne akan sharadin su idan sun yi sharadi sukan tsaya ne a sharadin su kin sai kaya a wajen sa kin ce karshen wata zaki bashi to kaga sharadi na farko shine karshen wata ki bashi kudin sa sai ya zamana kuma karshen wata yayi baki bashi kudi ba to da karshen wata yayi baki bashi kudi ba in zaka yi waya ka ji karshen wata yayi baki bashi kudi ba ke kika fara kare sharadi saboda kun yi karshen wata baki bashi kudi ba lokacin kuma daga baya kuma kaya ya tashi yayi tsada tunda kaya ya tashi yayi tsada ai ba zai zo kuma ya sayar miki da arha ba saboda kin ga a lokacin wato kayan yana nan a yanda yake amma kudaden mu ne na ƙasa suka samu matsala dan haka magana ta gaskiya cewa har ki kai wajen hukuma ko ki ce wai ga yanda kuka yi sharadi to ai already lokacin da kuka yi zaki bayar ya shige dan haka kuma da ya shige kuma kaya ya tafi kin zo zaki karba shikenan sai ki cika kuɗi ko kuma baki da hali da zaki cika kuɗi sai ki hakura ya mayar miki da kuɗin ki amma na farko ke kika fara kare sharadi da haka wannan bawan Allah ya fi ta gaskiya abin da yayi din nan yana kan daidai bisa fahimtar mu assalamu alaikum
mai tambaya na gaba ce dan Allah malam tambaya ta ita ce me matsayin mutanen da zaka ji suna cewa wai su ba su da aƙida ba ruwansu da tijjaniya shi'a izala kadiriya ba ruwansu kawai ba su da aƙida so malam zala ina bukatar ƙarin bayani a kai
mutum bai da aƙida kamar ya bai da aƙida wannan ai to sai ya zama na wayan da gumi yake faɗa abubakar mahmudu gumi an ce mutum ne baya izala baya ɗariƙa ya ce arnan banza ba gwanda kahiri da shi ba haka gumi ya faɗa to kaga yadda shi yake ba da labari ne an ce an ce tijjaniya ya ce aka ce tijjaniya gumi ya ce tijjaniya kafirci ne kadiriya ya ce a kafaru min ohotiha ta fi yar uwanta kafirci tijjaniya kira ka ce to mutum baya tijjaniya baya kadiriya ya ce arnan banza na shi kuma jafaru kano yake cewa an tambaye shi aka ce masa allah shiga fata malam mutum bai da aƙida baya kaza ya ce wannan ya zama jemagi kenan shi baya ƙasa baya sama to alayalin ya kamata dai kai kokari dai ka samu gurin da ka gamsu da shi kai intima'i da shi ka zamana kana tafiya a cikin wata zumura na musulmai kar ya zamana ka ware saboda man shazza shazza fin nari duk wanda ya ware kansa daga cikin tawaga al'umma annabi ya zama dan wuta da haka Allah ya datar da mu kai kokari ba cewa wai bani da aqida bani da kaza ni bazan bani nan bani nan bani nan babu ba zai yiwu ba kawai dole akwai yanda kake ko wani aksarin irin wannan in ka ji mutum yana cewa shi baya tijjaniya baya izala baya ka- mafi aksarin su yan izala ne to amma suna suna samun taha- taharij da taharruj su kira kansu izala suna kyaman su kira kansu izala din to sai su dinga cewa mu ba ma ko ina amma shi dan dariƙa mustahil dan dariƙa ko da wasa ya ce maka ni ba ni da aqida ko ya ce maka shi dan izala ne ai dariƙa kaifi ɗaya ne duk ɗan dariƙan ka same shi kaifinsa ɗaya ne amma shi dan izala zaka ga na rasa me sa sometimes zaka ga tana gudun izalan ba sa son a danganta su da izalan to wani abin alkhairi ne ku bari a jingina ku da shi mana kar ku dinga cewa ba ku da aƙida in dai kun yadda alkhairi ne
mai tambaya ta gaba yace a, daga katsina yace suna sauraron malam kwarai kuma muna amfanuwa Allah ya saka wa malam da alkhairi yace tambaya ta anan shine wanda yace i- a, ya bar kowa ya kama annabi kadai shin menene hakikanin soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a, ma'ana dama annabi ya ce kada ka so duk wani masoyinsa ce muna bukatan karin bayani a wannan wannan ai wasan yara kenan ka bar kowa ka kama annabi ka rayu da annabin ne hayyan ka rayu da shi ma'ana ka yi zamani ɗaya ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ba ruwa na da kowa annabi ya wadace ni tsakaninka da manzon Allah shekara dubu da ɗari hudu da arba'in ka ce kuma ka bar kowa kai ka kai ka nuna wa kanka annabin ko wani ne ya nuna maka ashe sai da ka kama wani sannan ka gane annabi wannan yakan zamanto a wato shirme ne da kuma kuruciya kaga mutum yana cewa wai na bar kowa na kama annabi manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi karara yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajiz ku rike sunnata ku rike sunnonin khalifofina ashe manzo Allah ya nuna ana iya bin wasu wanda za su sada ka da annabi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin sabin Allah ne bin wanda ya ba annabi bin annabi Muhammadu ne haka abin yake in ka samu wanda zai kama hannunka yayi maka wasu da wannan ai in kana neman mai suicide a imani shine mai wannan dai da yake da magana yan izala da suke cewa hatta annabi a rabu da ki a tafi gurin Allah kaga sai suka yi suicide a imanin su ya zama sun tafi batan bakatanta shi Allah bai san kowa ba sai annabi in ka zo gurin sa ba annabi sunan ka barawo to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai bayin Allah nagartattu wanda suka tsaya akan hanyarsa wanda suke bin tafarkin manzo Allah suke son manzo Allah din nan su zaka rike in ka rike su su kuma su za su sada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce maka ga sunnonin sa ga shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya kamata ka so shi ka bi shi ka rike shi to kaga su za su nuna maka annabi amma an kace ka bar su to ma'ana ka bar hanyar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kai ne kace zaka tafi Saudiya sai kace amma zan tafi Saudiya amma bana bukatan wasiɗan jirgi bana bukatan mota bana bukatan hanyar kafa kawai ko kuma kana zauna nan ka ce bari in tashi in tafi gida amma ba na sa in taka hanya to ya zaka yi ka ji ai ba zaka je ba zaka wannan kana neman mahaukaci mai cewa wai wai ka take kowa ka kama annabi to shikenan ka kawo mana annabin ba ta hanyar kowa ba kar ka yi amfani da alqur'ani tunda ba kai da annabi ka ganshi ba ga qur'ani ba kar ka yi amfani da hadisan annabi tunda ba kai da annabi ka ganshi ba ka hadisi ba wannan magana akan kawo ta ne kalimatu haqqin ne yuradu bihal batil amma kuma dole ne mutum ya kudurta cewa duk lokacin da na bu wani wanda na tabbatar wannan bawan Allah ne to na bi shi ne saboda ya zama sila zuwa ga annabi kuma ina bin shi ne dan na gan shi da annabi in ba tare da annabi ba ruwana da shi yawa da aka cewa a suke kwa kama annabi wannan ai suicide ne a imani mm, suicide ne a imani dole ne ka bi wanda za su kai ka gurin annabi ba kai saka je gurin annabi kai tsaye ba yawa kamar yadda sunnarsa sai da aka kawo maka qur'ani ma haka
wani ce assalam Allah ya Allah ya ji kan malam tambaya ta ita ce mutum ne zai fitar da zakka lokacin fitarwa yayi ya ware kuɗin amma bai kai ga raba wa mutane ba sai ya samu iftila'i na gobara a shagonsa shin zai raba wa mutane kuɗin nan da ya ware a matsayin zakka ko zai fasa ne ya- ko zai fasa ne ya sake sabon jari da su nagode
to wannan tambayar tana kunshe da abubuwa da yawa kar a baka a ce ka rike ka ji kenan ka samu dama a na farko dai me ya hana yana ɗaya daga cikin abin da ba a yadda da shi ba malamai sun gaba ɗaya sun kirga laifi ne mutum ka ware zakka sai ka yi jinkiri wajen raba shi ka ware zakka sai ka yi jinkiri har lokacin da zaka bayar ya shige baka bayar ba wannan ba karamin babban laifi bane wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu ka ware kuɗin da ka riga ka ware sun fita daga haƙƙinka yanzu sun zamanto haƙƙin Allah ba naka bane to idan ka yi gobara abin da za a tambaya shine da kai gobaran duk arzikinka komai naka ya kare ne ka zama talaka fitik wanda kana daidai da talakan da shi ma yana bukatan zakka ko kuma a shagon ne ya kone amma akwai kadara a can akwai kadara a nan akwai kadara a nan akwai kadara a nan to in akwai wannan baka bukata dan haka zakkan da ka ware ba hakkinka bane hakkin Allah ne ka ba Allah kayansa ka ba mabukata in kuma ka ware ne ya zama ka kone kurmus baka da komai ka dawo mabukaci irin yanda ake mabukatan zakka suke to shikenan ba laifi suka ce zaka iya sarrafa wa kanka amma in ba haka ba kan dan misali kana da abu anan kana da dan shago anan kana da dan gida anan kana da dan wani kuɗi kaɗan a banki dan shago ya kone to ba za ka ce kuma za ka ɗauko wannan zakkan ka ƙara lafta su saboda ka yi gobara ba ba haƙƙin ka bane da ka ware wannan haƙƙin Allah ne ka yi abin da Allah ya ce a yi da shi da haka Allah ya sa mu dace na ok Allah sarki wannan wani bawan Allah ne yake tambaya da turanci yace my question is have a character of chewing my mouth which I grew up with that with that character and any time I chew my mouth blood come out and I suck the blood and I tried to avoid that in Ramadan I couldn't because it has been my character please Maulana what is the position of my fast my fasting kenan ko may God protect you against your enemies amin wai mutum ne yake da al'adan yana da wani ciwo tun da aka yi girma tun yana yaro aka yi girma da shi sai ya dinga tauna bakinsa akwai irin wannan sai ya dinga tauna bakinsa to ban sani ba ciwon farfadiya kenan wannan za a ce ko kuma dai wani al'ada ne na tauna baki haka ya girma yayi ta kokarin ya daina amma in ya tauna bakinsa sai jini ya fito kuma in jinin ya fito sai ya haɗe jinin to shine yake tambayan wannan abin ya dade yana damun sa cuta ne kuma bai san yadda zai yi rabu da shi ba me matsayin azumin sa azumin ka yana nan mana azumin ka yana nan ai abu ne wanda ba kai ka dora wa kanka ba ba kuma da gangan kake yi ba Allah tabaraka ta'ala ne ya jarrabe ka da shi ka kaddara a ce misali azumin ka ya kare misali a ce sai ka biya bayan ramadana to ko ka biya bayan ramadanan ma dai a yadda wannan laruran tana nan zaka ƙara tauna bakin to zaka yi ta biya kenan da haka azumin ka a takaice yana nan kuma muna ma addu'an Allah tabaraka wataala ya baka lafiya Allah ya raba ka da shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم yau za mu tashi a aya ta ɗari biyu daidai a muna cikin batun abin da ya shafi aikin hajji yadda muka kawo jiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce idan kun je arfa kun gama tsayuwan arfa Allah ya ce sun ma afidu min haisu a fadan nasu sai ku gangaro ta yadda mutane suka gangaro wa tafsirullah ku nemi gafaran Allah kuna yawan istighfari inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne sai Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun gama aikin ibadunku na aikin hajji wanda kuka gama tsayuwa a arfa kun gama wannan tsayuwan arfan kun yi addu'o'i fazkurullah to ku yi ta ambatan Allah ka zikirikum aba'akum kaman yanda kuke yawan ambatan iyayenku da al'adar larabawa abin da suke yi shine mutum yakan tsaya a dutsen arfa sai ya dinga ni ne wani dan wani jikan wani kakana wani dan wani dan wani jikan wani yayi ta alfari da iyayensa sai Allah ya ce to ba iyaye za ku dinga alfari da shi ba ku dinga yin alfari da ubangijin iyayenku fazkurullah ku dinga ambatan Allah ka zikirikum aba'akum kaman yanda kuke ambatan iyayenku a washadda zikra ko fiye ma da yanda kuke ambatan iyayenku faminan nasi daga cikin mutane wanda zaka ga suna ta addu'a a wannan gurin zaka samu mutanen da manya kulu ka samu wanda yake cewa rabbana ya ubangijin mu atina fid dunya Allah ka bani gidan duniya Allah ka bani arzikin duniya kullun shi addu'arsa da yake roƙon duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma a lahira kuma bai da rabo damuwansa kawai in an bashi duniya to shikenan kawai bukatarsa ta biya a lahira kuma fa kawai sai inda Allah ya da shi ya ce shi kawai Allah a bashi iya bukatan abin da yake so Allah ya tsare mu daga wannan wa minhum daga cikin mutanen kuma wanda suke addu'a man ya kulu zaka samu wanda yake cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya hasanatan Allah ka ba mu mai kyau a nan gidan duniya wa fil akhirati hasanatan ala ma Allah kai mana abu mai kyau ka ba mu mai kyau wa qina azaban nar ubangiji tabaraka wa ta'ala ka tsare mu azaban wutan jahannama wannan shine kyakkyawan addu'a wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake yawaita yi kuma manzo Allah yayi umarni mu'minai su rike kullum addu'a ka dinga rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kar ka dinga addu'a ka ce kawai lahira kai kake so baka san duniya a ka nemi duniya wala tansa nasibaka minad dunya amma ka neme ta ta hanyar halal duniyar ma ka neme ta sannan lahira ma kuma ka tsaya yadda ya kamata ka neme ta shine Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira ula'ika to kaga waɗannan masu irin wannan kyakkyawan addu'an lahum nasibun mimma kasabu suna da ladan aikin da suka yi a nan duniya haka layira ma sun je wallahu sari'ul hisab Allah tabaraka wa ta'ala a layira mai gaggawan yin hisabi ne za a samu masu addu'a neman duniyan a yi musu hisabi masu addu'a neman layira da duniyan su ma a yi musu hisabi sannan wanda ya tsaya aikin hajjin sa na gari shi ma a yi masa hisabi da aka yan uwa a yawaita ambatan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu dace
واذكروا الله في أيام معدودات نعم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alay wa man ta'akhkhara fala isma alay liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun wazkurullaha ku yawaita ambatan Allah fi ayyamin ma'dudatin a cikin wasu kwanaki idaddigaggu kun san wanne ne ayyamin ma'dudatin sune ayyamut tashriq wanne ne ayyamut tashriq daga ran da aka yi lagiya ana yin aka ce yau ne sallar lahiya to kwana uku zuwa hudu da za su zo bayan lahiya din nan su ake kira da ayyamut tashriq saboda mutane a lokacin suna yayyanka nama ana shine daga tashriqul lahami ana yayyanka nama to a wannan kwanakin za ku ga ko mutum yayi layya ko bai layya ban an zo masallaci ne ake yi daga an gama sallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ba haka bane za a yi wannan kwanakin ana yi uku ko hudu to shine wazkurullah din nan ku yi ta zikiri da wanda suka je hajjin suka soke adayan su da wanda basu je ba ma suna nan su ma sun yi lahiya dukkan ku wazkurullah ku yi ta ambatan Allah fi ayyamin ma'dudatin cikin waɗannan idaddigaggun kwanaki sune ayyamut tashrik faman ta'ajjala fi yaumaini duk wanda ya yi gaggawa ya yi kwana biyu ma'ana bayan ka taso daga arfa an je muzdalifa an kwana daga muzdalifa an kwana an yi mina an je an yi jifan shedan ka je bayan ka yi jifan shedan ka yanka hadayanka ko ka soke hadayanka a wannan gurin bayan ka soke hadaya to ka je ka yi dawaful ifaba ka dawo idan ka dawo wannan kwanaki ayyamu tashrik din zaka dawo mina ka yi su to a lokacin da zaka yi kwanakin nan wani zaka samu yana yin kwana uku ne wani zaka samu yana yin kwana hudu wani yayi kwana biyu kai wani yayi kwana uku to shi da Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya zauna a Mina sai yayi kwana biyu bayan yayi dawaful ifada ya dawo ya zo Mina yayi kwana biyu bai cika kwana uku ba sai ya juya ya je yayi dawaful ya je yayi dawaful abin nan yayi dawafin me yake ce masa wada'i dawafin ban kwana yayi kwana biyu to Allah ya ce fala isma alaihi babu laifi a kansa wannan kwana biyu da ya amina din amma wa man ta'akkara wanda ya tsaya shi kuma ya jinkirta har sai da ya cika ayyamu tashriqi din nan kwana uku ko hudu shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala isma alaihi wanda suka yi kwana biyu din nan su ake kira da annafarul awwal wanda suka yi kwana suka cika kwanaki kuma su ake kiransu da annafarus sani wanda za su tafi tafiyan karshe to Allah ya ce su ma fala isma alaihi babu laifi a kansu liman ittaqa musamman mutum ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah haka ake so yayi Allah ya ce to wattaqullah lallai ina gaya muku ku kiyaye ni ku ji tsoro na wa alamu annakum ilayhi tusharuna ku sani lallai ku din nan za a tashe ku za ku tsaya a gaban Allah ranar kiyama za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala yana yawan tsoratarwa da kansa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron za ku ga duk ayoyin da muka karanta a baya ko a wajen yaki za ku ga Allah yana ta faɗa ku ji tsoron Allah to shine inda muke faɗa jiya shi Allah tabaraka wa ta'ala wato abin a ji tsoron sa ne saboda Allah da kansa yana muku wani yana cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah ya ce ina ji muku kaina fa ku kiyaye ni to kaga ko shi dama Allah tabaraka wa ta'ala inda manzo Allah ya fara ni yace Allah zai iya barin bawa yayi ta laifi yayi ta laifi yayi ta laifi Allah ba zai kama shi ba amma faran da ya kama shi kuma lan yuflitahu Allah baya sake ka zaka iya kai ya daga maka kafa amma ran da ka shigo hannu zaka yi kira dubu ba za a ji ka ba sai an tabbatar ka nuna ka nuna ka nuna in ka ci sa a daga maka in ka ci sa in baka da rabo kuma shikenan a tafi da kai da aka yan uwa a kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha a ji tsoron Allah wa lamu annakum ilayhi tusharun kowa ya san lalle zai tashi zai tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa minan nas
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فأصبه جهنم ولبئس المهاد wannan aya abin da yasa ta sauka akwai wani ana ce mai Aknas bin bin Shariq wannan Aknas din wata rana ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Aknas din wata rana ya zo gurin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna wa manzo Allah ya musulunta fa azhara lahul islam sai ya nuna wa annabi annabi na musulunta wa halafa annahu yuhibbuhu yayi ta rantse wa manzo Allah wallahi annabi ina son ka amma kuma wa kana munafiqan ya kasance munafiki ne ba musulunta yi ba hasanul alani yace ya iya bayyanawa a zahiri kaman kaga yana tare da imani yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kabisul batin amma zuciyarsa kuma kafirci ne a cikin tsantsar bai yarda da manzon Allah ba sun makaraja min indin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce ya musulunta sai ya fita daga gurin manzo Allah famarra bi zar'i qaumin li qaumin min al muslimina sai ya shige wasu gonakin musulmai gashi nan musulmai duk sun yi tuka a gonakin su wa hum ga jakunan musulmai jakuna an daddaure su haka wanda za su ɗibi kaya fa a haraka zar'a sai ya sawo duk gonakin musulmai din nan sai ya cinna musu wuta wa qatalal humra waɗannan jakin jakunan nan duka ya kashe su to fa anzalallahu hadhihi al-aya take sai Allah ya saukar da wannan ayan yace wa minan nas daga cikin mutane zaka samu man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda zaka ga maganan sa yana burge ka a rayuwar duniya yana cewa wallahi nayi imani da kai annabi ina son ka ina son ka yana bayyana imani a zahiri amma wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi amma yana fito na fito da Allah da kafircin da yake zuciyarsa tunda Allah ai ya san shi kafiri ne in ya boye wa sahabban annabi da annabi ai ba zai boye wa Allah ba Allah ya ce wa huwa aladdul khisam yana kasancewa mutum mai tsananin musu in an tambaye shi wallahi ina imani da annabi wallahi ina son annabi amma kuma ƙarya yake wa idza tawalla in ya juya daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'atil ardi sai kaga ya kama tafiya a doron kasa yana yawo a bayan kasa li yufsida fiha dan yayi barna a cikin kasa wa yuhlikal harsa ya kashe duk wani shuka da aka yi sannan wan nasl da dukkan wani halitta da yake doron kasa su ne wannan jakunan da ya kashe din wallahu la yuhibbul fasad lalle Allah tabaraka ta'ala baya son fasadi baya son kuma mai yin fasadi wa idza qila lahu taqilla idan aka mai wa'azi aka ce kai ka fa ji tsoron Allah aka zatkul izzatu bil ism sai kaga girman kai ya kama shi ni za a ce wa ji tsoron Allah yana mai laifi yana cewa ni za a ce in ji tsoron Allah Allah ya ce ku kyale shi fa hasbu jahannam jahannama wutar jahannama za ta ishe shi wala bi'sal mihad wannan shimfiɗa da zamu yi mai a jahannama ta yi muni to wannan ta sauka akan aknas ne haka yake munafiki ne sai ce manzo Allah ya musulunta kuma bai musulunta ba da haka Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم وبنجي تبارك وتعالى يتي وإذا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم to ita kuma wannan aya akwai sahabin manzo Allah da ake kiransa Suhaibun Rumi shi Suhaibun Rumi bayan ya zo annabi ya yi hijira shi ma sai ya zo yana so zai yi hijira da ya zo yana so zai yi hijira kafiran ƙurayshawa sai suka bi bayansa da suka bi bayansa yana ganin su kawai sai ya sauka daga kan dawakinsa sai ya baje koman makamansa ya ciro kifiyoyi ya zuba a gabansa ya ce musu ƙurayshawa duk wanda yake zai hana ni hijira wallahi zan yi ta harbin ku da wannan kifiyoyin kuma kun san kaf cikin ku ba wanda yafi ni yarbi da kifiya yace zan yi ta harbin ku da kifiyoyin nan sai na karar da ku in kuma kifiyoyin suka kare ga takobi na zan ciro takobi zan yi ta yakan ku wallahi tallahi sai na karar da ku sai suka ce ta yaya za a yi ka zo mana sa'alu la malala ka zo mana kana talaka yanzu kuma ka yi kuɗi ka ce za ka tattara dukiyanka ka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce dan dukiya kuke bi na suka ce eh yace to ku je cikin kogo kaza dutse kaza anan na tara dukiya na in kun samu dukiyan za ku kyale ni suka ce yace ku je ku dauka duk dukiya na na baku ku banni ni kuma na tafi gurin manzo Allah shikenan suka ba shi kuma ya tafi gurin manzo Allah yana shigowa Madina manzo Allah yana zaune annabi ya ganshi kafin ya ce wa annabi komai manzo Allah sai yana dariya manzo Allah sai yana ce masa rabihal bai rabihal bai'a suhaibun rabihal bai'a suhaibun yace suhaibu yayi riba a kasuwancin sa suhaibu yayi riba a kasuwancin sa alimun bi sirril ghaib qabla kiyamihi kenan manzo tun kafin ya gaya wa annabi me ya faru har ya annabi ya gano yake cewa to tun da ka ba su dukiyankan nan ka yadda ka bi Allah da manzon Allah to kasuwancin ka yayi riba manzon Allah yana kallon sa yana dariya yana cewa Rabi'al bai'a suhaibun suhaibu yayi riba a kasuwancin sa to wannan aya sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ita kan suhaibu shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa minan nasi zaka samu daga cikin mutane man yashri nafsahu a man yashri nafsahu akwai man yashri nafsahu akwai wanda yake tsayar da kansa ibtiza amardatillah dan neman yardan Allah ya ce dukiyansa da komai nashi ya ba wa Allah wallahu raufun bil ibad to muna masa albishir Allah mai yawan jin kai ne mai yawan tausayi ne da bayinsa ya ayyuhal ladina amanu ya ku musulmai da kuka yi imani udkhulu fis silmi kafa ku shiga musulunci gaba daya kar ka je a musulunci a ka'ida ba za ka ce a musulunci na yi imani da sallah ban yi imani da zakka ba ko na yi imani da zakka ban yi imani da sallah ba ko na yi imani da azumi ban yi imani da zakka ba a shi musulunci ana imani da shi gaba ɗaya ne urkulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba ɗaya wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi wato plan da tafarki na shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin lallai shaytan abokin gaban ku ne wanda yake a bayyane fa in zalaltum amma in kuka kauce kuka juya wa gaskiya baya min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan dalilai da hujjoji sun zo muku alqur'anin nan gaskiya ne annabi gaskiya ne fa'alamu to ku sani annallaha azizun Allah mabuwayi ne kuma hakimun mai hikima ne a cikin dukkan al'amuransa tabaraka wa ta'ala hal yanzuruna
هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الحمد لله wannan ayar da za mu karanta yanzu za mu ɗan tsaya mu yi dogon numfashi a cikinta kuma mu mika saƙo mai kyau a tana daga cikin ayoyi a cikin ayal qur'ani akwai abin da ake kiran su wato ayatu sifat mutashabihat ayoyi da suke magana akan sifofin Allah tabaraka wa ta'ala to amma sai aka samu iskali waɗansu a wajen ayoyin sifofin Allah aka samu wasu suna kan daidai wasu kuma sun bata batan nan idan an zo tun ga wata abu wani a cikin alkur'ani wani abu Allah ya jingina wa kansa amma wannan abin yana dacewa kuma da irin sifofi na halittu to sai su jingina wa Allah sai su ce Allah tabaraka wa ta'ala ai haka yake to ta yanda idan ka fassara abin a zahiri abin da zai je ya dawo kawai zaka ga Allah ya zama maka mutum misali zaka ga ana maganan cewa hannu ana maganan kafa kwanan nan akwai wani dan shi'a a nan Bauchi sai shi mutumin mu malam da ta fanfalaki mai gudun fanfalaki na dutsen tanshi ya zo sai yake maganan yake maganan cewa wai yan shi'a sun ce masa wai a aqidan alis sunna an ce Allah tabaraka wata'ala ma zai shiga cikin wutan jahannama sai ya fito yana musu a ina aka faɗa ka a ina aka faɗa ka amma kuma wawa sai ya jawo wani hadisi wanda hadisin in ka bashi a zahirinsa in ka bashi a zahirinsa abinda suka faɗa gaskiya ne Allah zai shiga wuta baka da mafita sai dai kai tawili ka juyar da hadisin in ka juyar to ka kubuta amma in ka bashi a zahiri ma'anarsa kenan wani hadisi ne cewa idan an sa mutane a cikin wutan jahannama wutan jahannama za ta dinga cewa a kinci Allah zai tambaye ta kincika kincika za ta ce wutan jahannama a har yanzu ta ce bata cika ba to shikenan sai Allah hatta wada aljabbaru kadama ko wai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a zahirin fassara ya sa kafansa a cikin wutan in ya sa kafansa sai ta ce kat kat to su da suka tashi su mutanen muwabiya saboda ba su san Allah ba sai suke cewa anan kaga Allah yana da kafa kenan gashi ma zai dauke ta tsumbula ta a wuta a to dalan kace yana da kafa zai dauke ta tsumbula ta a wuta sai wani yazo ya ce maka kace Allah ya shiga wuta yayi ƙarya ko yayi gaskiya yayi gaskiya sai dai ka juyar da hadisin sai dai ka juyar da hadisin kai masa tawili yanda ya kamata to wannan ayar da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa anan yake cewa hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'ul umur hal yanzuruna ai mutane ba abin da suke jira illa ayyatihumullahu face al'amarin Allah ya zo musu al'amarin Allah nan ya zo musu fi zulalin min al-gamami a cikin girgije al'amarin Allah ya zo musu amma me ya zo musu a girgije wal mala'ikatu ranan kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai bujuro da bayi za a yi hisabi zaka ga mala'ikun Allah fi zulalin min al-gamami a cikin girgije mala'iku suna saukowa daga sama wa qudiyal amru Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hukunci na gaskiya wa ila Allah turja'ul umur duk bayi kowa zai koma gurin Allah kuma Allah zai mai hukunci to su salafiya da suka tashi sai suka ce hal yanzuruna mutane ba abin da suke jira illa an ya atiyahumullahu sai dai Allah ya zo musu fi zulalin minal gamami Allah ya zo a cikin girgije wal mala'ikatu mala'iku ma su zo da Allah haka suka fassara aya Allah ya zo a cikin girgije da Allah tasawwaru tasawwaru tasawwaru wanda ya dace da Allah a ce Allah tabaraka wa ta'ala kana kallon shi gashi nan a cikin girgije fu yana saukowa tsuntsuwa ne Allah ya zama jiki ka mai da Allah jiki to wannan ayar yan uwa yana da kyau mu dan musu ga yauna mu gaya musu ne malaman tafsiri suka ce sannan sai mu sa musu baki a aljihunsu da wasu ayoyi daban wannan ayar ba gaskiya bane kamar yadda suka faɗe ta malaman tafsiri malaman musulunci gaba ɗaya akan ayoyin da suke sifanta Allah saboda in ka sifanta Allah ka ce Allah yana zuwa ma'ana ka sifanta Allah da intikali duk abin da zai tashi daga nan ya koma nan to wannan abun ba zai tashi daga nan ya koma nan ba sai in ya zama jiki walillahi almasalul ala wallahi almasalul ala me yasa yanzu na taso daga yadda nake na zo nan na zauna ban taso daga yadda nake ba na zo nan sai dan kasancewa na jiki kai ma baka fito daga gidanka ba ka zauna a masallacin nan sai kace cewan ka jiki dan haka sifa ne na jiki ce ruwa daga nan zuwa nan kana mai da Allah Allah yana tashi daga nan ya koma nan ka mai da Allah jiki ko ka ki ko ka so ka mai da Allah jiki lazumin maganan ka kenan to malamai a wajen ayatu sifati sai suka rabu gida uku malamai akwai waɗanda ake ce musu almusbita a billahi Allah ya cire mu daga cikin su sune salafawa ma'ana duk ayan da Allah ya zo ya faɗi irin wannan Allah ya ce hal tanzuruna illa ayya ce humullahu sai su ce Allah zai zo ma'ana Allah zai tashi daga nan ya zo nan fizulan gama minal gamai a cikin girgije wannan su ake cewa musbita masu cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai su ce Allah yana da hannu an gane kullu shay'in a menene halikun illa wajaha kowane abu zai mutu illa wajaha sai zatin Allah sai su ce a sai fiskan Allah wanda ya gwada musu Allah yana da fiska kenan komai sai su fassara shi a zahiri sai yanda daga ƙarshe kawai sai kaga sun mai da Allah tabaraka wa ta'ala jiki sun mai da Allah tabaraka wa ta'ala mutum wannan su ake kira almusbita malamai na biyu su kuma su ake kira almufawwiza wanda suke mayar wa Allah tabaraka wa ta'ala ilmin abun su wannan shine matafiyan salaf magabata salafus sali da suka shige matafiyan su kenan shine mufawwida idan an zo an ce hal yanzuruna illa ayyatihum Allahu fi dhulalin min al-ghamami idan zo wannan ayat sai su ce qira'atuha tafsiruha za mu karanta mu shige ba za mu fassara ba ba mu san me Allah yake nufi ba ar-rahmanu alal arshi sawa sai su ce qira'atu wa tafsiruha ba za mu ce Allah yana sama ba an gane ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yana kaka yi sujada wa abinda na halitta da kaina su salafawa sai su ce da hannuna magabata sai su ce a'a ba za mu ce Allah yana da hannu ba in mun karanta za mu shige qira'atu wa tafsiruha mun mai da ilimin ayan zuwa gurin Allah shi ake kira tafwidi sai gida na uku su kuma ana kiran su mu'awwila su kuma mu'awwila su ne masu yin tawili wanda zaka ga an ce malamai suna faɗa mazhabu salafi aslamu matafiyan magabata tafwidi da suke su ce Allah shi ya san ma'anan ayar sa ayar da ya saukar suka ce aslamu shi ya fi kubutarwa amma wa mazhabul khalaki mazhabun wanda suka zo daga baya suke yin tawili shi kuma a alamu shi ya fi ilimi saboda in nazo na ce maka in nazo na ce maka kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai mutu zai kare illa wajha sai ka fassara ka ce sai fiskan Allah ma'ana fa ka ce to komai na Allah zai kare abin da zai saura iya fiskan ne kawai ba haka bane tunda ka yadda da haru amma in ka zo ka ce kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai mutu sai zatin Allah tabaraka wataala wannan bai ba to wannan shi ake kira mu'awwila masu yin tawili hal yanzuruna illa ayya atiyahumullahu fi zulalin minal gamami ai ba abin da mutane suke jira sai dai suna jiran al'amarin Allah ranar kiyama al'amarin Allah ya zo kana cewa Allah ne zai zo ka mai da Allah jiki saboda ka sa Allah yana tashi daga nan ya koma nan waze to wannan shine gida na uku sai yasa malaman tauhidi suka gaya maka a cikin jawara suka ce wa kullu nafsin aw hamat tashbiha fawwidhu aw awwil wa rum tanziha wa kullu nafsin duk wani aya ko hadisi aw hamat tashbiha da zai baka Allah yayi kama da bayinsa fawwidhu kai ta fuwidi ka ce Allah shi ya san ma'anan kayansa kar ka fassara au awil ko kuma ka juyar da zahirin fassararsa kar ka bai da zahirin fassara in ka bari zaka bai da Allah mutum in kai haka tawili kenan warum tanziha ka nemi tsarkaka Allah tabaraka wa ta'ala to da ka yan uwa bayan wannan bari ku ga dama yana daga cikin aqidarsu su yanda suka faɗa mai da Allah yana motsi sun mai da Allah tabaraka wa ta'ala yana motsi in ana son a ga wannan maganan bari mu karanta maganan Ibn Taymiyyah ga Ibn Taymiyyah abin da yake faɗa Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin littafin sa mai suna Sharhul Aqidatul Asfaniyya a wannan littafin Ibn Taymiyyah abin da ya kawo ya kawo a shafi na 79 ya kawo maganan Usman bin Sa'id ad-Darimi kuma ya kawo maganan ne a mazaunin ya yadda da ita yake cewa wa amma da awaka wai yana ma wani rabbi sai ya ce wa amma da awaka kaga da awanka anna tafsiral anna tafsiral qayyum fassara sunan Allah alqayyum da kai da cewan allazi la yazulu an makani cewan fassarar alqayyum shine wanda baya gushewa daga gurin da yake wala ya taharraku baya motsi yace fala yuqbalu minka hadha tafsir ba za a karbi wannan tafsirin daga gare ka ba illa bi asarin sahihin sai ka kawo mana wani asari sahihi ma'asurin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka same shi daga manzon Allah au an ba'di ashabihi ko ka kawo mana wani maganganun sahabban annabi au tabi'ina ko tabi'ai to bari ku ji da kyau sai yace li annal hayyal qayyuma domin Allah al hayyul al qayyum yaf'alu ma yashau Allah yana aikata abin da ya ga dama wa ya taharraku Allah yana motsi aha to kaga aqidan su da haka idan sun zo sun fassara maka hali yanzuru na illa ayya ce wallahu fi zulalin min al-gamami su ce Allah ne zai zo dama aqidan su Allah yana motsi suka ce wa yahbidu Allah yana fadowa daga sama fu in ya ga dama wayar tafiyu Allah yana tashi daga ƙasa ya haura sama in ya ga dama waya ƙabidu Allah yana iya tsukewa ya tsuke ya tsuke waya busudu Allah yana iya warewa ya sake jikinsa kaga dan Allah in ba jiki ba ya za ya gaya haka sai wanda ya maida Allah jiki ne zai gaya wa Allah haka tabaraka ta'ala waya qum suka ce Allah yana iya tashi tsaye waya jilisu Allah yana iya zama idza sha in ya ga dama li anna zalika amaratu ma bainal hayyi wal mayyit domin waɗannan abubuwa abubuwan su ne abin da suke bambance rayayye da matacce ma'ana Allah yana motsi yana kumbura yana sacewa yana tashi yana saukowa yana yana abin da abshal abshaul kalimat suka jingina wa Allah to wannan shi ake cewa aqidan tajsimi kuma wannan aqidan kafirci ne sifanta Allah da haka da haka sai sa zaka ga hatta albani da ya tashi musu raddi albani cikin silsila tarihi wal nur ai ya musu raddi yace duk wanda ya sifanta Allah da cewa Allah yana motsi ya mai da Allah jiki gashi ɗaya ne daga cikin su to bayan mun yi wannan yan uwa ku dawo idan mutum yace shi yana ganin wannan ayan halin wato yana ganin wannan ayan ya kamata mu dan karanta wani abu na malamai su ji me malamai suka fassara ayan mu duba al-Imam al-Qurtubi a juz'i na uku shafi na 25 al-Imam al-Qurtubi yake cewa laysal kalamu ala zahirihi wannan ayat da aka ce shin kuna jiran Allah ya zo muku yace ba a zahirinsa za ka ɗauke shi ba wa innamal ma'ana ya atihim amrullahi wa hukumu ma'anan ayan shine al'amarin Allah ne zai zo ba wai Allah ba saboda Allah ba jiki bane baya motsi wa hukumu hukuncin Allah ne zai zo wakila yace wasu ma sun ce a wakila wasu suka ce ai bima wa'adahum min hisabi al'amarin Allah ne zai zo da abinda Allah ya musu alkawari na hisabi wal azabi da abinda Allah ya musu alkawari na azaba fi zillin a cikin inuwa misulu misalin fadin Allah gashi a cikin alqur'ani in ka fassara ka ce anan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu sai ka ce Allah ne zai zo to ya zaka yi da fadin Allah fa atahumullahu min haythu lam ya'tasibu banun nadir a Madina annabi ya ce fa'atahumullahu sai Allah ya zo musu mina islamiya ta sibu ta yadda ba sa tsammani kana nufin Allah ya zo gurin banin Najir kenan ko kuma Allah ya turo musu wani al'amari na azaba Allah ya turo musu al'amarin azaba ashe ita ma wannan ayan hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah fi zulalin min al-gamami ana nufin Allah ne zai zo ko al'amarin sa ana nufin al'amarin sa ne zai zo sannan ya ce haka za ka samu ai bi kidilanihi iyawu hada qaulu zajjaj yace al-imam zajjaj shi ya faɗi wannan kuma shine qaulun al-akfash yace wa qad ya tabilu an yakuna ma'ana al-itiyani raji'an ila al-jazai zai iya yiwa ma'anan zuwa da ayat ta faɗa yana komawa kan sakamakon da Allah zai yi ne yace fasammal jaza'a itiyanan sai Allah ya kira sakamakon da zai yi wa bayinsa sai ya kira shi ma'anan zuwa yace kama sammat takwifa wa ta'ziba kaman yanda Allah ya ambaci tsoratarwa da azabtarwa fi qissati namrud a cikin qissan namrudu itiyanan sai Allah ya kira shi da zuwa Allah tabaraka ta'ala yace fa atallahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim Allah sai ya zo wa ginin su Allah tabaraka ta'ala sai ya zo wa ginin su wato min alqawaid ta condition din ginin fa karra alaihim saqafun rumfan ginin sai ya fado ya danne su min fauqihim daga saman su sai aka ce Allah ya zo wa gini ana nufin Allah ya zo ginin ne ko kuma azaban Allah ne ya zo wa ginin kaga azaban Allah ne ya zo ginin da haka wannan ayan ma ba za ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ba haka shi ma al-Imam Salabi ya kawo cikin tafsirin sa al-Kashaf yake cewa summa talafu fi tawiliha malamai sun yi sabani cikin fassarar wannan ayan ya ce fafassarahu qaumun alal itiyani allazi huwa al-intiqalu min makanin ila makanin aka samu wasu jahilai suka fassara wannan cewan illa ayyatihumullahu Allah zai zo sai suka fassara shi da cewan Allah zai tashi daga nan ya koma nan wa adkalu fihi bila kai sai suna cewa amma wai ba tare da kaifu ba yace wannan abin da suka yi yace ba daidai bane yace lam ya arifu tawila hawa hada ghairu marti yace waɗannan mutanen ba su san tawilin wannan ayan ba kuma wannan abin ba daidai bane yace ba bari in ka tafi zaka ga irin su malamai su ma dai ga irin sal imamu sa'alabi shi ma ya kawo ga irin sal imamu ragibul asfahani shi ma ya fassara wannan ayar to mu tafi yanzu mu bar wannan malaman a gurguje abin da nake so na karanta idan mutum ka dage ka ce kai waɗannan ayoyin yanda suka zo a haka zaka fassara su duk ayoyin da suka zo na sifan Allah a haka za ka fassara su to za mu nuna maka waɗansu ayoyi da hadisai da baka yi saka fassara su a zahirin su ba in ka fassara a zahiri za ka ga ka sauka kan manhajinka dole ne ka ba su wani fassara misali fadin Allah innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suka yi maka mubaya'a ya rasulullahi suka gaisa da kai sun yi wa Allah mubaya'a ne hannun Allah akan hannunsu kana nufin Allah ne ya gaisa da sahabbai ko manzo Allah ne ya gaisa da sahabbai in ka ce Allah ne ya gaisa da sahabbai sunanka arni in ka ce a ba Allah bane ka yi tawili ka sauka daga kan manajinka sai dai ka zaba abu daya haka fadin Allah ya asarata alama farratu fi jambillah kai cona da abin da nayi wato abin da nayi sakaci da shi fi jambillahi in an ce aljambu walillahi almasalul ala walillahi almasalul ala an ce aljambu shine nan kuibi sai aka ce jambin layi kuibin Allah kana nufin Allah yana da kuibi ko kuma Allah yana nufin mutum zai shiga nadama ya ce kai to na bisa rashin bin Allah da nayi ita ayat take nufi kai kuma in ka zo ka ce jambul layi kai tawili nan ma ka sauka kuma sannan ya zaka yi da fadin Allah da Allah ya ce wala na aqrabu ilayhi min abdul warid mun fi ka kusa da wannan jijiyar wuyar taka Allah ya fi ka kusa da ita ma'ana yanzu Allah yana cikin nan gurin nawa kenan in ka ce ba haka ba kuma ka yi tawili ya zaka yi ko kamar ayar a yanda take ko kai tawili in kai tawili kuma ka dawo irin mu sannan ya za ka yi da fadin Allah da Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance rancen nan fa shine ka dauki dukiya ka bayar asa a jihadi ko ka dauki dukiya ka ba wa wani sadaka idan yanzu na dauki dukiya na ba almajiri sadaka na ba Allah na ba Allah ki almajiri ya zama Allah kenan amma ga Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah in ka bayar Allah ka bawa za ka iya yin tawilin ta dole ka yi tawili za ka bata zahiri baka isa ba ya za ka yi da irin fadin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya ce fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin kowa ya gudu ya tafi gurin Allah to shi kenan da Allah kai zo ka gaya mana an ce ka tafi gurin Allah dama ka ce Allah ka yana sama fa firru ila Allah an ce ka gudu ka tafi gurin Allah hau sama mu gani za ka iya kaga ba haka ayat take nufi ba dole ka yi tawili irin fadin annabi ibrahim da ya tashi annabi ibrahim daga kasan iraki ya tashi zai tafi kasan filistin sai ya ce inni zaibun ila rabbi zan tafi gurin ubangiji na ko eh inni zaibun ila rabbi sai ya zan tafi gurin ubangiji na zaibun ila rabbi zan tafi gurin Allah kana nufin annabi ibrahim a yanda yake a iraki ba Allah ne filistin din da zai je gurin Allah zai je ko kuma annabi ibrahim filistin dan dama akwai wata filistin a sama gurin Allah ya je a sama to kaga irin waɗannan ayoyin zaka ga duk ga gasu irin wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah wanda ya fita daga gidansa zai yi hijira zai tafi gurin Allah da gurin manzon Allah sai mutuwa ta riske shi a hanya to ladan hijiransa yana gurin Allah an ce zai tafi gurin Allah kana nufin in zai hijira Allah a Madina yake kaga dole ka yi waɗannan ayoyin tawili to don haka yan uwa magana ta gaskiya waɗannan mutanen suna cikin abin nan sannan idan an dawo mu ɗauki hadisai waɗansu hadisai waɗanda baka isa ba duk yinka kawai waɗannan hadisan sai ka yi tawilin su baka isa ba ne kawai in ka ce ba za ka yi tawilin su ba za ka ga ba za su baka ma'anar da kake so ba misali hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim Allah tabaraka wa ta'ala yace hadisul qudsi ana inda zanni abdi ni ina nan a gurin da bawana yake zatona wa ana ma'ahu iza da ani ina tare da bawana idan ya kira ni fa in zakara ni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa ni ma ambace shi a cikin raina wa in zakara ni fi mala'in in ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in Allah ya ce sai ambace shi a cikin jama'ar da ta fita shi wa in taqarraba ilayya shibran in bawana ya kusance ni da shibr shibr shine nan daga abin da yayin nan zuwa nan shi ake cewa shibr Allah ya ce in ka kusance ni da kwatankwacin shibr wannan shine shibr Allah tabaraka wa ta'ala ya ce taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma sai in kusance shi zira'an gwargwadon zira'in hannu zira'i kuma shine nan haka ne ko Allah tabaraka ta'ala yace wa in taqarraba ilayya zira'an in bawa na ya kusa- ya kusance ni da iya daidai nan taqarrabtu ilayhi ba'an sai in kusance shi da ba'a ba'a kuma yanda nayi haka daga farkon yatsan nan nawa zuwa karshen nan na ware haka shi suke cewa ba'a to kana nufin yanzu Allah tabaraka wa ta'ala na kusance shi yanzu zira'an sai Allah shi kuma sai ya kusance ni haka haka Allah tabaraka wa ta'ala yake karshen hadisin sai Allah ya ce wa yana tani yamshi in bawa na ya zo min yana tafiya a taituhu har walatan ni kuma sai yanzu masa ina gudu kana nufin Allah yana gudu ka zo ka fassara ka ce Allah yana gudu a in ya isa ya zo ya- a ya ce shi ba zai yi tawili ba kuma a ya ce sifati ne ku bashi ku bashi ya zo ya fassara ya zo ya fassara mana ya fassara mana a ce tuwar walatan ya ce Allah yana gudu ya ga zai ƙara sakan ɗaya a musulunci sannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari annabi yace a hadisul qudsi Allah yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na hatta uhibbahu har sai sai sai na so shi fa idza ahabbtu in na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah yace sai in zama jin bawa jin bawan Allah yace sai in zama jin bawa in ka zo ka yi tawili Allah ya ce zai zama jin bawa a Allah ba yana nufin zai zama jin bawa ba kai ka faɗa Allah shi ya kai faɗa in ka isa ka bar ay- ka bar hadisin a a yanda yake Allah ya ce zan zama jinsa wa basarahu allazi yubsiru bihi zan zama ganin da yake gani da shi wa yada wallati yafishu biya Allah ya ce in bawa na ya kusance ni zan zama hannunsa kana nufin yanzu in bawa ya kusance Allah Allah ya zama hannun bawan kenan wa rijla wallati yamshi biha Allah yace zan zama kafan da bawa yake tafiya da ita kana nufin Allah ya zama kafan bawa ɗaya biyu ne sai ka yi tawili baka ita ka bar shi a fasara zahiri ba to ashe in ka gane ba za ka iya barin waɗannan a zahirin su ba wancan ayar da aka ce Allah zai zo za ka gane ba Allah ake nufin zai zo ba ana nufin al'amarin Allah ne zai zo sannan an baka gane wannan hadisin ba ma wani hadisi shi ma cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisul qudsi Allah ya ce ya ga wa dan adam yace ya ibn adam maridtu falam taudni nayi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba lokaci Allah yana rashin lafiya an kaisa akwai wanda yace ce Allah yana rashin lafiya kaga dole ka yi tawili ka bata wani ma'ana ba ma'ananta na zahiri ba kai daga ƙarshe ma a- sai Allah ya ce sai dan adam din ya ce rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin Allah ya zan yin zuwan gaishe ka bayan kai ne ubangiji sai Allah ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida baka san bawa na wane yayi rashin lafiya ba falam ta udu baka je ka gaishe shi ba amma alimta annaka law utta wula wajadtani inda baka san da ka je ka gaishe ni ka gaishe da mara lafiyar nan ba da ka same ni a gurin ma'ana yanzu in ka je duk mara lafiya da ka je ka gaisar da shi Allah yana gurin to kai kuma ba waje ka ce Allah ka tabaraka wa ta'ala yana sama Allah kuma yace in ka gaishe da mara lafiya zaka same shi a gurin a ba ana nufin za a same shi ba ana nufin za a samu rahamansa sai mu ce oho ka gano za a samu rahamansa in an je amma ka kasa gano da Allah ya ce zai zo ka kasa ba gane cewa ba shi zai zo ba al'abarin sa ne zai zo ba a sifanta Allah da ciruwa daga nan zuwa nan ina fatan ana jina to sannan bayan wannan in kaki shi ma za mu ƙara manna maka hadisai kuma hadisai sahihai ka tafi cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace inna quluba bani adama kullaha kaga zukatan yan adam gaba ɗayan su baina isba'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah walillahi almasalul ala walillahi almasalul ala laysa kamithlihi shay'un a ce kaman yatsu guda biyu sai a ce zuciyarka yana tsakanin nan walillahi almasalul ala zuciyar duk wani dan adam yana tsakanin yatsu biyu na Allah to in ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da yatsu ma'ana fa yanzu zuciya na yana tsakanin yatsu biyu na Allah zuciyar halifa zuciyar malam zuciyar kowa anan yana tsakanin yatsu biyu na Allah ma'ana to yanzu da Allah abinda bamu sani ba nan tashi muke zuwa mu je sama mu samu Allah mu sa zuciyoyin ma tsakanin yatsunsa ko kuma daga saman ne Allah sai ya zuro yatsun sai ya zama kowa ya shiga zuciyarsa ya shiga tsakanin yatsun kaga dole za ka yi bayani ko kuma a hadisin yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kirkiri zuciyar dukkan halittu ya hulu bainal mar'i wa qalbihi Allah shi yake sa zukatan mu suke juyawa yanda yake so ba abin da hadisi yake nufi ba kenan to amma su in sun tashi sai ka ji sun ce maka Allah yana da yatsu ƙarya kake kana zubanta Allah kana mai da Allah jiki ne to waɗannan yan uwa da duka irin waɗannan hadisan suna nan da yawa cewan ba za su yi tawili ba da suke cewa ba za su yi tawili ba wannan ƙarya suke su ma suna yin tawili bari ba ku misali da malaman su guda biyu yanzu misali mu ɗauki wani malamin su ga ibnu taymiya idan mun tafi wannan yan uwa za ku ga yana yin haka wani littafi ne na rubuta shi gashi nan littafi ne su kutum da gudanar rubuta shi Allah bai bayar da daman an buga shi ba akan abin da ya shafi a at-tajsim wal mujassima masu jikita Allah to idan ka tafi ibnu taymiya shi da kansa shi da kansa ibn taymiya za ku ga shi ma ya yadda yana yin tawili akwai ayoyin da ya san ba zai iya fassara su a zahirin sa ba ko yana so ko baya so sai yayi tawili dan in bai yi tawili ba zai iya fita daga cikin musulunci misali misali ga wannan yana da littafi mai suna aljawabu sahih liman baddala dinal masih ibn taymiya yana da suna yana da wannan littafin yana yi wa kiristoci raddi saboda kiristoci sun ce Allah yana da hannu suna sufanta Allah da hannu shi kuma wannan bai masa ba da ya taki sai ya ce ga abin da yake cewa waqalatil yahudu a wannan ayar yace waqalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsudatan yunfiqu kayfa yasha wai yahudawa ne suka ce yadullahi maghlula hannun Allah a rufe take walillahi almasalul ala wa laysa kamithlihi shay'un hannun Allah a rufe take Allah tabaraka wa ta'ala yana da ruwa Allah tabaraka wa ta'ala yace gullat aydihim wa lu'inu bima qalu yace su ne hannun sa a rufe Allah ya la'ance su da abin da suka sufanta Allah da shi hannayen Allah a shimfida suke sai ibnu taymiya yace wal aradu wa wal yahudu aradu bi qawlihi yahudawa abinda suke nufi da zancen nan nasu yadullahi maglula hannun Allah a rufe take yace suna nufin annahu baqilu cewan Allah maruwaci ne fakazzabahumullahu sai Allah ya karyata su fi zalika a fadin sa haka wa bayyana Allah ya bayyana annahu jawadul la yabqad Allah ne yawan kyauta ne baya ruwa fa akbara anna yadayhi mabsudatani Allah ya bayyana cewan hannayensa a shimfida suke kama kala kaman yanda yace wala taj'al yadaka maglulatan ila unqika wala tabsutaha kullal basti fataquda maluman masura suratul isra'i to ku ji ibnu tayyiya anan ba suna cewa Allah yana da hannu ba to gashi karara zai yi tawilin hannun zai ce ba hannu ake nufi anan ba da kansa sai ya ce fa basudul yadayi abinda ake nufi da shimfiɗa hannu ya ce almuradu bihi abinda ake nufi da shi aljawadu wal ada'u yawan kyauta Allah mai yawan kyauta ne ba ana nufin Allah yana da hannu ya shimfiɗa su haka ba ashe ibn tayyiya shi ma ya yarda da tawili to ashe in ana yin tawili daga nan zaka gano wancan ayat da ake magana akan ta hal yanzuruna illa ayya ciyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu ba ana nufin Allah ne zai zo ba ana nufin al'amarin Allah ne zai zo kamar yadda ibn tayyiya yake anan da aka ce bal ya dawo mabsuda tani ba ana nufin Allah yana da hannaye a shimfiɗa ba ana nufin Allah yana da yawan kyauta ana nufin Allah yana da yawan bayarwa kaga shi ma yayi tawili sannan in ka duba zaka ga irin su Usaimin Usaimin a cikin littafin sa za mu bar shi haka amma zan faɗe shi Usaimin a cikin littafin sa shi ma ya faɗa cewan ina tsammanin a cikin majmu'u fatawansa ne da aka kawo wancan hadisin wanda Allah yake cewa man a in a tani yamshi a taitu har walatan in bawa ya zo min yana tafiya zan zo masa ina gudu sai ya ce a ba gudu ake nufi a nan ba ya ce kuma cewa da ake yi ba a sabani akan masail na ƙida ya ce ƙarya ne ana yin sabani akan masail na ƙida ya ce don haka wanda yake ganin zai iya yin tawili haka ya faɗa da kalman tawili wanda yake ganin zai iya yin tawilin wannan hadisin tawilin da ya dace to babu damuwa abin ya ishe shi sai ya yi tawili amma kuma in ya gaba zai yi tawili bai ban nassin a yanda yake cewa Allah yana gudu to ma'ana shi ma dai ya yadda za a iya yin tawilin wata sifa wata sifa kuma suna ganin ba za a iya yin tawilin sa ba da haka yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala baya kama da mutane duk abin da kasan ana sifanta mutane da shi ba sifanta Allah da shi Allah tabaraka wa ta'ala ba a sifanta shi ya tashi daga nan ya koma nan fassarar wannan ayan hal yanzuruna ai ma'ana mutane ba sa jiran komai illa an ya ce Allahu face suna jiran al'amarin Allah da hisabin Allah ya zo musu fi zulalin min al-gamami al-imam al-qurtubi ma yace fi zulalin din nan fi din nan anan ma'anan ba'un ne ma'ana bi zulalin min al-gamami wal mala'ikatu in kuma ka dauki fi a zahirinta to mala'iku ne za su tawo cikin girgije saboda su walittun Allah ne saboda daga kace Allah tabaraka wa ta'ala zai zuwa cikin girgije to ma'ana girgije girgije ne ke dauke da Allah akwai wani abu a saman Allah akwai wani abu a kasan Allah sannan Allah ya zaman to masuri yanzu kamar masallacin nan duk mu da muke cikin masallacin nan saboda mu kasantuwan mu jiki ne sai yasa masallacin yayi occupying din mu ya tattaro mu ba haka bane to daga kace girgije ya Allah yana cikin girgije ma'ana fa ya tattaro Allah ka mai da Allah yana da farko yana da karshe ka mai da Allah jiki dan haka illa an ya akiyahumullahu ma'anansa illa an ya akiyahum amrullahi kamar yadda al-Imam Ahmad ya fassara fadin Allah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai yace waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika al'amarin ubangiji ne yazo da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu gane Allah ya ba mu ikon tsarkake shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga wani ya turo tambaya daya da isauri isauri karanta faɗa ko eh ba ta yi dawa fulwada ba sai al'ada ya zo mata sai ta yi yanka hadaya insha Allah Allah ya dacar da mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kaseera alhamdulillahi rabbil alamin akram kallah bismillah alhamdulillah
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya samu amfana da wannan hudu da wannan Allah amfani mana shi Allah zama mana khairin wa yawm wa Allah ya kai mu ila